آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايا حكا يوم السلام عليكم ورحمة الله بركة مدى سادوا أولا يمشي نتلاتا شاشدا قوتا سفر wato wata na biyu a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da goma sha tara bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine kuma yini na tara ga watan shida shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da takwas don ci gaba da karatunmu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbir ila taslimi ka annaka taraha wannan kuma shine kasir na darasi na nawa kenan darasi na goma sha biyar wannan shine darasi na goma sha biyar a darasin da ya gabata baya tunda mun dan samu hutun mako ɗaya mu yi ba na manta ina muka tsaya ina za mu tashi ina za mu tashi salatul wutri za mu tashi akan salatul wutri wato ababan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke karantawa a sallan wutri bayan mun karanta tsarin karatuttukan annabi sallallahu alaihi wasallam a waɗansu daga cikin salloli da suka gabata baya kamar sunnatul fajari kamar sallan azhur kamar abin da ya shafi qiyamul layl da sauransu sallar asr da sauransu yau za mu tashi kan salatul wutri idan ba manta ba kuma a baya mun karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suke nuni da cewa matukar mutum zai lazanci karatun alqur'ani to adadi mafi karanci na kwanaki da mutum zai sauke qur'ani sune kwana nawa kwana uku kada mutum ya karance kasa da kwana uku wato daga kwana uku zuwa abin da ya sama kenan to wannan matsala ce da malamai suka yi sabani mai tarin yawa wajen maganganu goma sha biyu kan fayyace wani adadi ne na kwanaki ya dace mutum ya sauke qur'ani ciki an gane ko amma dai hadisin annabi ya nuna mana mafi karanci kwana uku galibin jumhurin malamai kun sun tafi kwana bakwai to amma akwai waɗansu riwayoyi da aka ruwaito daga sahabbai ko tabi'ai da suke nuna wani ya karanta qur'ani a yini ɗaya da dare wani kuma ya karanta a dare ɗaya wani ma ya karanta qur'ani tsakanin la'asar da azhar wani ya karance daga la'asar kuma zuwa magariba don waɗannan imamun nawawi ya tattara su a cikin littafin at-tibyan fi adabi hamalatul qur'an fi adabi hamalatul qur'an ya kakkawo maganganu na sahabbai ko ayyukansu to menene dangantakar waɗancan ayyuka na sauke qur'ani a tsakanin azhar da la'asar ko tsakanin la'asar zuwa magariba ko kwana ɗaya ko abin da bai kai kwana uku ba tare da cewa ga annabi ya ce kaza galibin riwayoyin za ka samu da'ifai ne kuma ko da ka kaddara ingancin su aikin sahabi in ya ci karo da maganar annabi to za a aiki da maganar wa to ballantana kuma maganar tabi'i ballantana maganar tabi'u tabi'ina an fahimta ku saboda haka dai zamani mafi dacewa duk saurin ka wajen karanta qur'ani kwana uku salatul wutri idan mutum na son ya fada da matsalar wannan kuma sai ya karanta littattafai kamar majmu'ul fatawa na ibnu taymiya juz'i na goma sha uku kamar shi littafin at-tibyan fi adabi hamlatul qur'an kamar littafin al-mughni na ibnu qudama kamar littafin al-azkar na imam an-nawawi da sauran littattafai na ulumul qur'an kamar al-burhan fi ulumul qur'an na imam zarkashi kamar al-itikan fi ulumul qur'an na imam suyuti a babin wannan matsala na karance al-qur'ani ko sauke qur'ani zamanin sauke qur'ani kwana nawa ya kamata a yi sannan akwai wani ɗan ƙaramin littafi da wani malami ya yi bakar bin abdullahi abu zai mai suna marwiyatu du'a'i khatmil qur'an ya tattara ruwayoyi dangane da addu'ar da ake da an sauke qur'ani din nan a cikin sallah ko a wajen sallah za ku ji suna yi a makka me hukuncin ta sunna ce ko bid'a ce ta dace ko bata dace ba galibin ruwayoyin duk daga mawdu'ai sai da'ifai babu wata keɓantacciyar addu'a da aka ce annabi na yi bayan khatama qur'ani ballantana walima da ake yi idan yau za a sauki ko kuma a ce yau ana tahajjudi za a sauke qur'ani mutane su duka masallaci bayan liman ya ji min jinnatu wan nas ya ta kwararo addu'a tsawon minti 40 bid'a ne ma anzalallahu biha min sultan kun gane da kyau sai ku je ku duba waɗannan littattafan da na ambata salatul wutri kar ka ce ana yi a maka ko madina ka duba hadisin annabi shine magana kana sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u fi rak'ati al-ula sabbih isma rabbikal a'la wa fi thaniyati qul ya ayyuhal kafirun wa fi thalithati qul huwallahu ahad annabi ya kasance a sallan wutiri raka'an farko yana karanta fatiha da sabbi isma rabbikal a'la raka'a ta biyu fatiha da kulliya raka'a ta uku kuma fatiha da kul huwallahu ahad wannan hadisi imamun nasa'i da imamul hakim suka ruwaito shi hadisi ne kuma ingantacce wa kana yudhifu ilaiha ahyanan qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas wani lokaci yana dadi akan ta da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas dadi akan me akan qul huwallahu akan qul huwallahu a raka'an karshe din nan bayan ya karanta Fatiha da qul huwallahu wani lokacin sai ya kara qul a'udhu wani lokacin kuma qul huwallahu kadai sallallahu alaihi wasallam wannan imamun nasa'i da imam ahmad suka ruwaito shi bi sanadin sahihin wa marratan qara'a fi rak'ati al-witr bi mi'ati ayatin min an-nisa'i wani lokaci raka'an farko ta wutri ya karanta wato aya 100 cikin suratul nisa'i sallallahu alaihi wa sallam wannan shine riwayar nisa'i din ba wancan da ba wa amma raka'ata ne ba'da al-witri fa kana yaqra'u fihi ma idza zulzilatil ardu wa qul ya ayyuhal kafiruna amma rakawo'i guda biyu ko da ake yi bayan wutiri to wani lokaci annabi yana wani lokaci ya taba karanta a raka'an farko izazul a raka'a ta biyu kuliya ayyuhal kafiruna wannan imam ahmad da ibnu nasr suka rawaito shi da ibnu khuzaima bi sanadin hasanin sahihin an gane ku to wannan wani rakawo'i guda biyu ne shine malam ya sauka daga kasa yace sabatat hatani raka'atani fi sahihi muslim akwai rakawo'i guda biyu da annabi ke yi bayan ya kammala wutiri kafin ketowar alfijir to wannan rakawoyi guda biyu yace sun tabbata cikin sahihi muslim wa ghairihi wa huma tunafiyan qawluhu sallallahu alaihi wasallam ija'alu akhir salatikum bil layli witran to fa amma in muka dauke su to sun ci karo da fadin annabi a cikin wani hadisin daban yace ku sanya karshen sallar da za ku yi da dare ta zanto wutri to ga kuma an ce yana rakawoyi guda biyu bayan wutri kuma ya ce mu sanya karshen sallar mu da dare ta zanto mai wutri wannan hadisi ko da yake cewa a sanya karshen sallar dare ta zanto wutri bukhari da muslim sun rawaito shi وقد اختلف العلماء في التوفيق بين الحديثين malamai sun yi sabani dangane da hada wannan hadisai guda biyu don ai aiki da su ala wujuhin lam yatarajjah indi shay'un minha sun faɗi maganganu daban-daban albani ce babu magana daya da take da rinjaye akan yar uwarta ni dai a fahimta ta wal ahwatu albani yace abin da yake mafi dacewa abin da zai fi sa ka cikin wato zama daidai tarkuhuma wato kabar wannan raka'o'in guda biyu ittiba'an lil amri domin yin biyayya ga umarni abin da yake nufi ya tabbata a sahihi muslim annabi yakan yi raka'o'i guda biyu bayan wuturi ya tabbata kuma a bukhari da muslim annabi ya ce ku sanya karshen sallan ku ta dare ta zanto wuturi can aikinsa ne nan ko maganarsa to ga ka'ida a wurin malamai na usul fiqh idza ta'arada al-qawl wal fi'lu فالقول مقدم على الفعل idan annabi aka ce ya aikata kaza sai kuma aka ce ya ce kaza abin da ya ce din ya saba ma abin da ya aikata to abin da ake rinjayarwa a irin wannan hali ana rinjayar da maganansa ne sama da aikinsa dan aikinsa ya tamil al-khususiyya ta iya yi wa khususiyya ne naci umarnin safa tun da ya ce ku yi lalle ba khususiyya bane ba wannan ka'ida ce sananniya idza ta'arada al-qawlu wal fi'lu fal qawlu muqaddamun ala al fi'l wannan idan an yi an yi a hada su a aiki da su to sai a rinjayar da magana akan aikin sa ina fatan kun rike wannan wallahu alam yace wallahu alam to bayan ya faɗi wannan magana da waɗansu shekaru wannan tun a bugun littafin na farko farko kenan a wannan bugun karshe sai yace sun mawakabtu ala hadisin sahihin sannan daga baya kuma sai na samu wani hadisi ingantacce ya amuru bin raka'atai ne ba'dal wutri wanda shi ma umarni ya kunsa cewa ku yi rakawoyi guda biyu bayan wutri yanzu ta'arad al-qawl wal qawl inda an bar shi da ta'arad al-qawl wal fi'l wal qawl muqaddaman al fi'l amma ta'arad al-qawl wal qawl babu wani tarjihi yanzu mutukar hadisai sun zama ingantattu sai da ai kokarin jam'i kenan yace sun mawqaftu ala hadisin sahihin ya amuru bil raka'atayn ba'da al-witr faltaqa al-amru bil fi'li sai aikin annabi na cewa ya kasance yana yi ya hadu da maganarsa kuma cewa ku yi wa sabatat mashru'iyyatu raka'atayn lin nas jami'an sai ya zanto shari'a ne yin raka'o'i guda biyun nan ga kowa ga kowa ba ke bantaccen abu ne na annabi wal amru al-awwal yuhmalu ala al-istihbabi fala munafata to a nan gurin sai mu ce umarnin da annabi yayi cewa ku sanya karshen sallan ku da daddare ta zanto wuturi bin wannan umarnin mustahabi ne ba dole bane saboda gashi ya tabbata shi yana rakau'i guda biyu bayan wuturi kuma ya tabbata kuma ya ce a yi ina fatan kun fahimta sai ya zanto yi din ba haramci bane tunda gashi aikin annabi ya ce gashi kuma maganarsa kuma ta ce a yi amma cewa kar ku yi to wannan ba haramci bane ba sai dai a ce mafi kyau karshen abin da zaka yi daddare shine zo mai amma wannan baya hana da daddare kuma ka sake rakawoyi guda biyun nan amma inda zaka rashin yi din shi yafi dacewa amma in kai ba laifi kai ba wa qad kharrajtuhu fi sahiha albani ce wannan hadisi kuwa nayi takharijin sa cikin silsilatul ahadith sahiha shine jerin hadisi na 1993 walhamdulillah ala tawfiqi mun gama magana akan sallo rakawoyin wuturi kar ku manta mu muka ce da su shafa'i da wuturi amma a shari'a sunan su wuturi gaba daya rakawoyin nan guda uku dukkanin su wuturi ne shi yasa wani lokacin annabi na sallatan su da zama daya tahiya daya sallama daya tun daga raka'an farko fatiha da sabbihi isma rabbikal a'la ta biyu fatiha da kulliya ba zai zauna ba ballantana maganar tahiya sai ya zo ta uku sannan ya zauna ya tahiya ya sallama dan kai haka kuma yayi in kaga dama kuma kai raka'a biyu kai sallama sannan ka kawo ɗaya kai sallama dukkan su da sunan su wuturi din wannan kuma shi ma ya tabbata har ma Abdullahi dan Umar idan ya raka'a biyu wani lokacin kafin ya ta ukun sai ya kirawo yaron sai ya umarce shi da wani aiki kai je kai kaza je kai kaza sannan ya tashi kuma ya ƙara ta ɗayan an gane ku an fahimta ku salatul jumu'ati mai annabi yake karantawa a cikin sallar juma'a kana sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u ahyanan fi ar-rak'ati al-ula bi surati al-jumu'a wa fi al-ukhra idza ja'aka al-munafiquna wa taratan yaqra'u badalaha hal ataka hadithu al-ghashiya yace annabi ya kasance a waɗansu lokuta raka'an farko yana karanta suratul jumu'a يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم كنا زوا كرتي وفي الأخرى أتين ركعا قوا سيكرنت إذا جاءك المنافقون وتارة ونلوك يقرأ بدلها أن مكن إذا جاءك المنافقون سيكرنت هل أتاك حديث الغاشية وتركع فرقوا دي فاتحة سورة الجمعة ركعة تبيو كو فاتحة سورة المنافقين كو فاتحة سورة الغاشية أنقانيكو wannan hadisi ko Imam Muslim da Abu Dawud suka rawaito shi wa ahyanan yaqra'u fil ula sabbih isma rabbikal a'la wa fil thaniya hal ataka wani lokacin raka'an farko Fatiha da sabbih isma rabbikal a'la raka'a ta biyu Fatiha da hal ataka hadisul ghashiya Muslim Abu Dawud salatul idaini abinda annabi ke karantawa a cikin sallar idi guda biyu كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الأخرى هل أتاك وانا لو كتي ركعة فالكو فاتحة تسبح اسم ربك الأعلى ركعة تبيو فاتحة لسورة الغاشية وانا مسلم دا أبو داود وأحيانا يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر وانا لو كتي ركعة فالكو فاتحة دا قاف والقرآن المجيد ركعة تبيو فاتحة دا اقتربت الساعة وانشق القمر imam muslim da abu dawud wa ahyanan a shi kenan ya kare ku to wannan shine tsarin karatun sa kenan a cikin sallah ta wato ainihin sallan idi guda biyu waɗannan surori da ake karantawa don ana nuna wato ba wai in ka karanta waɗansu juma'ar ka ba ta yi ba ko idin ka bai yi ba duk abin da ka karanta na qur'ani wato idin ka yayi kai fatiha kai sura ko ce yayi amma idan annabi ya taɓa yin abu ko yaya kai ma ka jarraba idan ka jarraba kana mai itikadin koyi da annabi dan ya karanta sura kaza sai zanto akwai karin lada akai wannan na ta'assibin nabi sallallahu alaihi wasallam salatul jinazati sai kuma sallah ta gawa me ake yi a sallar gawa as-sunnatu an yaqra'u fiha bi fatihatil kitab wa sura sunna ne cikin sallar gawa mutum ya karanta fatiha da kuma sura wannan cewa mutum ya karanta fatiha da Bukhari da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn al-Jarud da sun ruwaito wa sura cewa mutum ya karanta sura yace wa laysati ziyadatu shazatan kama za'ama Tuwaidiri Imam wato malam Tuwaidiri wani babban malami ne a Saudiya shi yace dadin cewa a karanta sura wannan shazza ce yana cikin abin da yace zai ta gyaran albani akai to yawa albani raddi kuma albani shi kuma ya kare masa raddi yace ka duba dan shi tuwajiri yana ganin wannan cewa a karanta sura riwaya ce shazza albani kuma ya tabbatar masa ilmanci cewa ba shazza bace ba a cikin mukaddimar can inda mu karanta ba a nan wannan rigimar take da ko mukaddimar da ta sabon wannan littafin wanda gyare-gyaren da aka yi masa wajen gyara goma sha biyu ne ya gabatar masa yace hudu ya dace da daidai sauran kuma kuskure kaga adalci yace ya ci gyara ya ce har goma sha biyu ko kaza yace hudu kan ya dace hudu ko uku da yace ya dace da sauran kuma sai dai ya karbi kayansa ba haka yake ba ga karin bayani wannan haka malaman sunna suke da'iman amma ka ce za ka yi karantarwa ba za ka yi kuskure ba ba zai taɓa yiwa ba sai dai karka karanta don haka idan ka gano kuskuren malami lokacin da yake karantarwa kada ka ɗauka gwaninta kai ba wata gwaninta da kai yanzu ikhlasin ka zai zai sa ka shigar masa da kuskuren yadda zai gyara ba wai ka shigar masa dan cewa ka samu wani a turida an ta takabbara alai ko alama a ci gyaran sa wannan ba dama bane ba shi yasa duka haka malaman sunna suke dan shi ilimi kullun yana tasawur ne ci gaba yake akwai littattafan da yanzu an buga su da ba su fito ba akwai hidima da ake yanzu ga waɗansu littattafai waɗanda da babu su yanzu kuma duk ana fito da su kullun ilimi na haɓaka to shi yasa kullum idan mutum yana karantarwa to sai ta ƙarin bincike aibu ne ka tsaya karantarwa kadai baka karatu kana karantarwa kana karatu haka yake walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun baka zama malami rabbani sai ka karanta ka karanta kana karantarwa kuma kana ƙara karatu kana karantarwa tuallimuna alkitaba yanzu karantarwa kake kenan wa bima kuntum tadrusun kuma kana yin karatu kai da kanka amma idan ka je wata takardar shida ka ce a to ai mu mun riga mun gama yanzu kuma sai mu zauna mu ci albarkacin makaranta ko kai kai mukurar wani littafi ka ce a mun riga mun gama na kai littafi kaza ai magana kuma ta kare yanzu sai dai ci albarkacin makaranta ba ƙarin bincike ba abin nan to kullum sai a yi ta jidali da kai da masu tasowa wato kullum akwai adab tsakanin mai karatu da mai karantarwa masu karantarwa in sun gane kuskuren malami sai su isar masa ta hanyar da zai karba a boye ba wai dan su nuna kansu sun gane kuskure ba kar su yi jayayya da shi a gaban jama'a sai a fahimci su suke su kunye shi kuma in suka yi wannan sai zanto babu ikhlasi cikin ayyukan su kuma ba za su samu ladaba a wurin Allah amma in suka same su da shi a gida ko a keɓance ko a rubuce ko menene da lahaja mai kyau to sai ya karba idan ya gyara sai ga an gyara dan in ba haka ba in malami ya riga zama karbabbe a wurin jama'a kai kuma ya zanto kana sassafula dan ka gane kuskuren ka karshe ko daidai ka faɗa mutane ba za su yarda ba dan an yarda da shi kai ko ba yarda da kai ba sai ka faɗi daidai a ki yarda ba haka bane ba to kullun sai mun samu ikhlasi tsakanin masu karatu da masu karantarwa Allah ya samu ku karfin zukatan mu annabi na karanta fatiha da sura a cikin sallan janaza wato ma'ana idan yayi kabbara ta farko kenan ina jin wannan matsala mun yi ta da tafsili a cikin littafin ahkamul janaiz duk wanda yake so fahimci sallar gawa mai ake karantawa farkon ta zuwa karshe kabarbari nawa ake yi mun karanta wannan filla filla daki daki da maganganun malamai da hadisai gaba daya lokacin da muke karatun ahkamul janaiz saboda haka sai ku nemi kaset din wajen masu kaset su binciko maka daidai wajen sai ka ji sai ka karasa da nan wa yukhafitu fiha mukhafatatan a cikin karatun sallan jana'iza annabi na ɓoye karatu wato ɓoyewa ma'ana baya bayyana karatu kenan fatihan da suran zai su a sirrance ba'da takbiratul ula kuma ana yin fatiha da suran ne a kabbaran farko ya ce Allahu akbar sai ya karanta fatiha da sura a sirrance idan ya sake Allahu akbar sai ya salati salatin annabi zaka yi idan kuma aka sake Allahu akbar sai kai addu'a ga mamaci اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وانثانا har zuwa karshen abin da ya tabbata daga annabi ka sake Allahu akbar ko kai sallama daga nan ko ka ƙara yin addu'a sannan kuma kai sallama kabarbari guda hudu kenan ko wanda idan ka dauki mai salar kabbara hudu akwai annabi na yin kabbara sama da hudu har zuwa kabbara tara a sallan jana'iza duk ya tabbata cikin hadisi yau in kai waccan gobe kai waccan jiban kai wannan dan ka mamaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam haka salaf suke in suka karanta hadisi sai karanta hadisi mutum ya je sham ko ya je iraki ko ina ya ɗauko hadisai sai ya dawo gida ya zauna sai ya duba ya ga cikin hadisan da na karanta wanne ne ban taɓa yin aiki da shi ba zakkar ilimi kenan wanne ne ban taɓa karanta suwa ba sai ya yi aiki da duk sai ya tabbatar hadisan ya kowanne wannan da na taɓa aiki da shi wancan ma na aiki da shi wancan ma na aiki da shi sai kuma ya sake ɗaukan guduri sai kuma ya buga ya tafi musura yi je ɗauko waɗansu hadisai ya ɗauko kuma ya sake sa kuma ya aiki da su shi yasa ilimin su ya albarka suna tarawa kuma suna aiki da su kuma suna kokarin karantar da wanda bai fahimta ba wannan hadisi imamun nasa'i da tahawi suka rawaito bi sanadin sahihin tartilul qira'ati wa tahsinus sauti biha matashiyar magana ta gaba tartilul qira'ati tartilin qira'an qur'ani abinda ake nufi da tartili shine yin karatun a hankali da kuma jeranta kalma kalma wato ba da gaggawa da yawa ba dan idan kai karatu da gaggawa da yawa wannan sai ya bayu zuwa ga haɗiɗiye waɗansu kalmomi ko haruffa baka furta su daidai ba amma idan kai tartilin karatu wannan zai sa kowane harafi ka bashi haƙƙinsa ka bashi siffar da ta dace da shi idan harafi yana cikin huruful isti'la da tafkhim kai musu tafkhimi in yana cikin tarkik kai musu kowace sifa sai ta dace yadda ya kamata wa tahsinu sauti biha kuma ana bukatan kyautata sauti wajen karatun qur'ani sautinka a yaushe yafi daɗi a duba a ga sautinka yafi daɗi lokacin da kake karatun qur'ani wannan ibada ce kyautata sauti wajen karatun qur'ani ga dalilai nan وكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا لا هزا ولا عجلة بل قراءة مفسرة حرفا حرفا حتى كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها وكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى النبي يا كسنتي تنفرد يد الله يأمر فيه yurattilul qur'ana tartila yana jeranta qur'ani matukar jerantawa yana kyautata harufan alqur'ani matukar kyautatawa la hazzan wala ajalatan baya gaggawa baya sauri bal qira'atun mufassiratun yana yin qira'a ce mai hada da fassara harfan harfan abin da yake nufi da harafi anan kalima kalima kun gane ko qira'atun mufassira qira'a mai fassara abin nufi da kira'a mai fassara inda kana jin larabci ka saurari karatun annabi to kowace aya za ka ji ka fahimci sakon da yake saɓani in ana yi da gudu kafin mutum ya je ya karanta wannan kalma ya ci gaba kafin ka tsoro ma'ana waccan ya riga ya wuce ka da yawa amma kira'a mufassira wadda take ga fitar da makarin huruf sannan ga tsayawa inda ya dace a tsaya ga kuma farawa inda ya dace a fara wani lokacin yin wakafi inda bai dace ba sai ya bata ma'ana ko tashi daga karatu daga inda bai dace ka tashi daga nan ba sai ya bata ma'ana to amma qira'a idan ko ina kayi wakafi inda ya dace in numfashin ka ya yanke kayi wakafi kuma ka faro daga inda ya dace inda zai haɗe ma'ana ta ba da kyau to wannan sai ta zanto qira'atun mufassirat qira'a hada da tafsiri ga mai jin larabci amma idan ko ina wakafi kake yi inda bai dace ba da inda ya dace ko kuma baka fitar da makarin huruf to babin da za kira ta zanto mufassira dole sai da fitar da makarin huruf kuma mun sani da alqur'ani an saukar da shi da harshen larabci babu yanda za a yi ka furta larabcin qur'ani daidai sai in ka san bakaken nan larabci guda 28 daga alifin zuwa ya'un a ina ake fitar da su kuma ya ya kamata a yi furci da su ka bambance tsakanin waɗanda suke ma'abuta kusanci dan karka hada wannan da wannan tsakanin ainun da ainun a a wato alhamza ko alif da tafi ka bambance shi da ainul kafa wannan a wannan a ka bambance tsakanin ha ha karami kenan da ha ha babba kenan wajen furci duka bambance su ka bambance tsakanin sinun wato sa da kuma sadun wato sa da kuma wato ainihin sa'un wanda muke kiranta ta a Hausa sa sa sa dole ka bambance sojan karatu don wannan shi zai sa kira'a ta zanto mufassira wannan sa wannan so wannan kuma sa kaga bambancin su kenan ka bambance tsakanin zalun da zo wato zal kenan da kuma zadi ka bambance tsakanin so wato da musu hannu da kuma ta wato ta kenan da kuma da saboda suna kusa da mafita sai ya zanto in baka yi hankali ba ka ba wannan siffar wannan ko ka kwatanta wannan da wannan sai ma'ana ta lalace wajen karatun alkur'ani koyan wannan auren mai karatu dole ne matukar ya samu malamin da zai karantar da duk wanda baya bambance wannan kuma yake karanta qur'ani matukar ba malami ya rasa ba rabancinsa ne to kare dauka cewa baya da laifi wajen Allah dole sai mutum ya iya wannan idan baka iya ba wancan bai iya ba wancan bai iya ba wancan bai iya ba ga malamai kun ce a samu na karatun Qur'ani bai yi ba ku hada kudi ku dauko malamin da zai karanta kuma ku samu shi albashi idan aka yanke muku wuta kwana uku a unguwa ba kwamiti yake ba je nefa har kawai dan a sha ruwan sanyi sai ake yin kwamiti dan a shiga aljanna komai na duniyar ka idan ka rasa sai ka hada kai kai da masu bukata irin naka dan ku cimma nasara dan me ake kungiyoyin tololi kungiyoyin yan sayar da manja kungiyoyin masu noma kungiyoyin kananan manoma manyan manoma yan kananan yan kasuwa manyan yan kasuwa dun dan a cimma manufa ta me ta duniya to ka jahilto na ba addini kuma sai ka ki hada kai da wanda yake da wannan matsalar irin taka dan ku nemo a unguwarku kuna da masallaci gashi nan arhaba a karatu ba ku iya karatun qur'ani ba matan ku ba su iya karatun qur'ani ba ƴaƴan ku ba su iya ba sai ku zuba sarautar Allah ido ga malamai a gari ko babu a garin ya kamata ya zama wajibi ku yi fatauci ku je ku dauko malami a wani gari ko da contract ne ku yi da shi zo ka ba mu karatun shekara daya dan ya kasance mun iya Fatiha da zamu yi sallah da ita da kuma izo biyar na ƙasa ku yi contract da shi a wata nawa zamu baka ko da baro garin shi zai yi ko da zai nemi hutu a wurin aiki ku yi contract da shi ya zo kuma a tsara karatun yadda ku wannan dole ne in mutum zai addini amma mun ɗauki addini da sakaci da wasa kawai saboda haka sai mutum ya tashi ya yi shekara sittin a duniya hamsin amma bai iya karanta littafin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk hirar duniya da shirme mutum ya iya duk siyasar duniya zaka iya yin tahalili akan ta kowane irin abu zaka iya forecasting dangane da matsala kaza da matsala kaza ka rinka hasashe dangane da wani abu zai faru amma ka kasa kanka hasashe da zaka ranta fatiha daidai to wannan in ma mutum ya ce yana son aljanna ai hire ki aljanna ba da addu'a ba kawai Allah samu aljanna ba da haka ake shiga aljanna ba sai da aiki jaza'an bima kanu ya muluna hatta kana yurattilu surata annabi ya kasance wani lokaci yana jeranta karatun sura daki daki hatta ta kuna aswala min aswal minha hatta zanto ta fi tsawo sama da sura da ta fi tsawo saboda me ya jeranta karatun a hankali a hankali sai ya karanta idza jaa saboda yadda ya tsaya ya jeranta ta sai ka ji kamar ta fi wailul likulli kuma zai luma za tsawo ko ya karanta lam yakun allazina kafaru ka ji kamar ta fi suratul juma'a tsawo saboda yadda ya jeranta karatun ta ba da gaggawa ba sallallahu alaihi wasallam da haka babban makasudi wajen karatun qur'ani ba wai yi da yawa a guje tar ka zuba ba yi daidai shine abin da ake bukata yi daidai ko ba yawa da kai izo goma a guje far baka fahimci komai ba ka karere qur'ani gara ka tsaya kai izo bila jayyu ya fi lada wajen Allah wa kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa yuqalu li sahibil qur'ani za a faɗa wa ma'abucin alkur'ani a gobe kiyama iqra'a wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha za a ce da makarancin qur'ani mai yawan lazuntan karatun qur'ani a ce iqra'a wartaqi karanta ka ƙara matsayi ya riga ya shiga aljanna ba to aljanna kuma ya bene ne to karatu kuma shi zai ƙara sa ya samu benen sama wanda ya sauke ba daidai yake da wanda ya karanta izu hamsin wanda ya izu hamsin ba daidai yake da mai arba'in mai biyar ba daidai yake da mai ɗaya za a ce ikra'a wartaki karanta yi sama kana ƙara karatu ana ƙara yin sama da kai kana ƙara karatu ana ƙara yin sama da kai inda karatun ka ya tsaya to kuma nan matsayin ka zai tsaya cikin aljanna wani ya zo ya wuce ka sai ka ga ya wuce maka gaba ya ɗaga ma hannu yayi gaba shi kai kuma kana nan baya ikra'a wartaki kama kunta turattilu fid dunya kamar yadda ya kasance kana jera karatunka a duniya yi shi yau a lahira don ya baka matsayi ya ƙara ma matsayi cikin aljanna fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha masaukinka gidanka karshen ayat da zaka karanta rawahu abu dawud da tirmidhi wa sahaba to dan Allah me yafi wannan falala me yafi wannan daraja inda duk mutane ko ina a bude karatun qur'ani ai ba hasara akai ba babban alkhairi mutum ya jawo wa kansa kowace unguwa bude karatun qur'ani ko kowane masallaci na kamsu salawat inda zaka samu mutane 40 50 su tsara wani malami ya karantar da su qur'ani ko da su bi ne a mako me yafi wannan alkhairi ba abin da yafi wannan alkhairi kuma ba sai an jira an ce malami ya karantar ba yau matsalolin rayuwa suna da yawa yadda ku mutane kuke da matsalolin ku kake bukatan abinci kake bukatan sha kake bukatan matar da za su dake makewa malami shi ma ba mala'ika bane yana bukatar wannan ababen da kuke bukata duk abin da ka sani kana so na rayuwa ka ji daɗi kar ka ce haramun ne a wurin malami mu a kasar su ne muke ɗauka a to malam kuma malam shi kare ji daɗi shi an halitta shi ne dai ya sha wahala yadda muke son mu ji daɗi haka malam ke so ji daɗi sai dai kila shi ya dan fi mu kana'a ne amma bukatar akwai ta ba a cire masa wannan bukatun ba a matsayin sa na bil adama to shikenan sai mu ce zai mana karatu kyauta mu da ƴaƴan mu da jikokin mu da kowa a'a in ya samu dama ya mana kyauta saboda yana da wata sana'a wannan haka aka haka shikenan in ya rasa dama ya rasa lokaci kar mu yi zuciya mu ce a to malam ma ya ci karantarwa yake mana kaza sai mu duba me yake yi ya hana shi ce wallahi na tafi kuranne nema abinci to ba mu ko da yini bi ne a mako karka je kasuwa mu za mu biya wannan yinin na abin da zaka samu a kasuwa babuka malamai suka yi cikin littattafai na ulumul qur'an akan wannan matsalar hatta ibn kasir a cikin tafsirin sa kan wannan matsalar sai da ya tsaya ya bayani ya tsitsefe ga yadda ya kamata a yi malamin karantar da addini za a biya shi ko ba za a biya shi ba duk sun yadda za a biya shi amma mu iya fatiha ba shikenan sai mu tsaya mu tutu mu iya karatun qur'ani ba sai mu tsaya mu tutu kowane irin abu na rayuwa abinci ko shi muke yadi fa idan ana yayi wani lokacin sai ka yi aike daga nan zuwa Saudiya kai na ga wani yayi ka yadi kaza ana yayin sa a sayo mun to ya kamata mu yi wa kanmu gata game da wannan ba wai ibada ake aljanna ba ai za a karanta za ka karanta ne dan ka nuna matsayinka ibada a nan gidan duniya can gurin sai hisabi kawai wa kana yamuddu qira'atahu inda hurufil maddi annabi na jan sautin sa a wurin haruffa na maddi haruffan maddi sune wawun da ya'un da kuma alifun al aliful maftuhu ma qablaha wal ya'ul maksuru ma qablaha wal wawul madmumu ma qablaha waɗannan suna ake kira huruful maddi a ilimin tajwidi wanda duk inda aka ja sauti to ɗaya daga cikin su aka ja alif abin da yake kafin ta lalle zanto mai fataha ya abin da ke kafin ta lalle zanto mai kasra wawun abin da ke kafin sa lalle zanto mai dhamma a inda suka samu wannan to sun zama huruful maddi kenan kuma su ne ana hawanta ake kira huruful illa to kuma sai wawun da ya'un ta iya zantowa kuma harfalinin su biyan su zanto harafin lin idan wawun ita kullun abin da ake so abin da ke kafin ta ya zanto mai dhamma to ta zama harfin madda kenan ya'un abin da ke kafin ta zanto mai kasra ta zama harfin madda kenan amma idan wawun da ya'un ya zanto fataha ta riga su to sun zama hurufin lin kenan kuma a lokacin kamar min khawf wawun gashi fataha ta riga ta as-sayf rihlata shita'i was-sayf kaga ya'un gashi fataha ta riga ta to a sa'ilin nan sai ta zanto harfin lin ba harfin maddi ba annabi ya kasance yana jan haruffan maddi idan ya zo cikin karatunsa fa ya muddu bismillahi sai ya maddi akan bismillahi wato wannan lallam din yace lahi ba bismillahi ba bismillahi maddin kenan wa ya muddu rahman ya maddi akan kalmar ar-rahman ba zai ci ba ar-rahmani ko ar-rahman wa ya muddu rahim zai maddi a kalmar ar-rahim ya jaya wa nadid haka kalmar nadid wa amsalha da makamantansu duk annabi na yin maddi akan su ma'ana dai idan ka samu harafin maddi annabi zai maddi sai dai maddi din yana sha bamban ko ya zanto maddul asli tabi'i motsi biyu ko ya zanto maddul far'i maddul far'i kuma shine dukkan maddu da ba asli tabi'i ba bima fi zalika al maddul jaiz al munfasil aw al wajib al muttasil lazim wane ne wane ne duk kuma hade can kamar yadda sharhin sa yake cikin littattafan tajwid amma dai ka san maddi dai guda biyu ne almaddul asli wal maddul far'i wato maddi wanda yake na asali da kuma maddi wanda yake reshe ne waɗansu kuma suna karkasa shi ne dangane da ƙarfi ko rashin ƙarfinsa sai su karkasa shi gida hudu ko biyar su ce aqwal mududi lazimun fa muttasil habba bari in gama mana na ce aqwal mududi ban karasa baitin ba ka tsaye da ni aqwal mududi lazimun fa muttasil an gane ko sai me فجائز فذو انفصال فبدل اقوى المدود لازم فمتصل kaga maddi da yafi kowanne karfi shine maddul lazim daga nan gurin sai maddul wajib daga nan gurin fa'arizun sai maddul arzul sukun fazun fisalin sai maddul ja'iz munfasil fa badal sai maddul badal to duk wanda ba wannan ba kuma zai zama to maddul far'i ne musibibi ne amma maddul wato maddul asli kenan musibibi wannan kuma shine wanda ke na abin da allazim saboda motsi shida ne ga wurin dukkan qurra alwajibul muttasil duk qurra sun yi tarayya zai fi haraka biyu sai dai zai tsaya a hudu ko zai kai biyar ko shida shine suka yi sabani amma da ya wuce haraka biyu don haka suke sai masa wajib al'arid sukun duk sun yadda motsi biyu ko hudu ko shida fa zun fisal maddul jaiz al munfasil kenan fa badal ta ko maddul badal kace me a'a ai ba ya ce a cikin karatu bane ba ya ce maka a cikin karatun sallah ne ai bai ce maka cikin karatun sallah ba yana faɗin kira'ar annabi dai ga yadda take yana jan bismillahi amma ya ce cikin sallah ko wajen sallah a karkashin wannan ba za ka fahimci cewa yana karanta bismillah a zahiri ba tunda bai ce maka ma cikin sallah ba kawai yana maganan kira'a ne haba tasinu sauti bil kira'ati kenan ba tasinu sauti bi salatul janaza ba ya za a yi haka wannan fa matashin magana tartilul qira'ati wa tahsinu sauti bi maza bil qira'ati to shine tahsinu sauti biha wannan hadisi na ƙarshe bukhari abu dawud kenan wato lamba ta biyar da lamba ta shida kuma bukhari fi afa'al ibad da sanadin sahih na ƙarshe kenan al bukhari fi afa'al ibad wa kana yaqifu ala ru'usil ay kama sabaqa bayanu annabi ya kasance yana tsayawa a ƙarshen ayoyi kamar yadda bayanin sa ya gabata can baya wato duk inda annabi zai karshen aya zai tsaya ya numfashi baya haɗe ayoyi biyu lokaci guda idan ya alhamdulillahi rabbil alamin zai tsaya arrahmanir rahim maliki yawmiddin baya haɗewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin baya haɗewa karshen kowace aya zai tsaya haka tsarin karatun annabi idan ka haɗe ja'izi ne ba haramun kai ba amma ka bar abin da ya fi dacewa ya zanto tarkul aula ne kai amma yin sa dai dai dai dai shi yafi dacewa in ka hade kuma baka yi wani haramci ba suka ce inda zaka iya sauke qur'ani a numfashi dai ma ba wani haramci da kai ga fili ga mai doki sai kai dai wa kana ahyanan yurji'u sautahu wani lokaci annabi na yin tarji'in sautin sa wato tarji'in sauti shine sautin sa ya rinka raurawa haka kama fa'ala yawma fatahi makka kamar yadda annabin yayi haka lokacin bude makka yana karatu wa huwa ala naqati yana kan taguwarsa ya qara'u suratul fatih yana karanta suratul fatih inna fatahna laka fatahan mubina sallallahu alaihi wasallam qira'atan layyinatan karatu mai taushi wanda zaka je na ratsa jikinka wato da kyakkyawan sauti kuma dalla dalla daki daki kuma yana jujjuya sautinsa yana kai kawo haka ku rinka yin hakuri in gama dan Allah ku rinka yin hakuri yayi lamba daga kasa min at-tarji'i qala al-hafiz da aka ce yurajji'u sautahu ma da yace yana daga cikin abin da ake kira at-tarji'u qala al-hafiz ibn hajar yace huwa taqarubu dhurub al-harakat fil qira'a wa asluhu at-tardidu abinda ake nufi da at-tarji'u taqarubu dhurub al-harakat fil qira'a wato ainihin yadda yake salo daban-daban na tabbatar da haraka akan haruffa an gane ko wani lokacin ya daga murya wani lokacin ya yi kasa da ita shine tarji'i cikin karatu wa asluhu at-tardid abinda ake nufi da sauti at-tarji'u dai shine at-tardidu tarji'u sauti kuma gashi nan tardiduhu fil halqi sautin kai kai kawo a cikin makogaro an gane ko to amma yadda ake bukata a yi mutum ya yi shi a matsayin ɗabi'arsa ba takallufin sa yayi ba za ka ji wani haka ɗabi'ar karatunsa da ya da ka ji karatunsa haka yake yana da tarji'i na sautinsa wani kuma yana da shi daga lokaci zuwa lokaci ya danganci samun karsashi ko rashin karsashi wani lokaci zaka je kai kanka kira'an ka tafi daɗi a wata rana sama da wata rana to ya danganci kwanciyar rai da walwala da kake da shi a wannan ranar wani lokacin kuma duk tadabur ce ya danganci bacin rai da matsalolin rayuwa ko ka je ka sha wahala layin fetur ko mashin ya baka wahala ko mota ta rikita ka ko matsalar duniya sai duk abubuwan ka su rikici to wannan tarji'in sauti haka waɗansu ɗabi'a suke idan kana sauraron waye Abdullahi Khayyat a cikin sauti ya wato iza'atul Qur'an zaka ji haka karatun sai ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tazahlu kullu murdiatin amma arda'at haka zaka ji karatun sa to wannan shine tarji'i sautin ya rinka abin nan rawa haka to halittar ka idan tana haka wannan babu laifi ha kuma idan nishaɗi da kwanciyar rai ta sa ka haka babu laifi amma ka yi takallufin sa baka da shi da wannan babu guda a cikin ilimin tajwidi wanda suka ce bid'a ne ko irin tangimun nan da ake na gasan karatun Qur'ani irin wanda Abdul Basir ke yi ana Allah yawanci a gidan mutuwa yake bid'a ne su ka san musu sun fi kowa bid'a da an yi mutuwa yanzu farkon abin da za a fara yi kafin jana'iza sai a nemo waye shahararren kari a garin nan sai a je a yi cinikayya da shi zai zo ya kada karanta qur'ani dan mutane su taru ana ta karatu ana taruwa har a gama taruwa sannan a yi sallan gawa a ji abin ne to wannan karatun da suke ana ta wannan Allah da za ku ji duk auren auren gawa ake yin sa bid'a ne shi kansa karatun ka san ba ikhlasi a ciki kawai gwaninta ake da felele da qur'ani na amfanin wannan an fahimta da kyau kaga an kurkura inda a qur'ani inda bai dace ba ba wanda suka jarrabu da wannan irin mutanen Misr da mutanen Pakistan da India su yanzu mutanen Pakistan da India galibi ko sallan tarawih ce in limami baya wannan to baya da kasuwa ba wanda zai tara wajen sa amma haka za a rinka yi ana wasa da qur'ani ana wannan wannan kuskure ne ana sa karanta qur'ani bi gairi takallu a ɗabi'arka akwai lokacin da zaka samu nishadin ka ji sautin ya zama haka ba wai tsaya ka kallafa ba ne ba matsanta akan ka kai ba wannan to duk ana bukatar shi wa kada ka Abdullah ibn Mughaffal tarji'ahu hakaza Abdullah ibn Mughaffal ya hikaito mana tarji'in da annabi ke a cikin karatu hakaza sai ya alhanza guda uku wato marubuta suka alhanza guda uku a ƙasa qala al-hafiz fi sharhi qawlihi a a alhanza guda uku da yadda alamar mati akan su bi hamzatin maftuhatin ba'daha alifun kowace da alhamza mai fataha bayan ta ga alif a a a har guda uku wato zanto a a matakin farko yadda sautin yayi daban a a mataki na biyu sautin daban a a mataki na uku sauti daban ya zama mai kenan shine tarji'i ila sautin yayi sama yayo kasa kafin ka kammala mati kun fahimta da kyau shine bi hamzatin maftuhatin ba'daha alifun sakinatun thumma hamzatun ukhra ونقل الشيخ علي القاري شيخ علي القاري يا هكيتو يا رويتو مثله كتن كتنسا عن غير الحافظ amma daga wurin wani malamin daban ba hafiz ba sun makala yace wal azharu annaha salatu alifatin mamdudat wato aliful madd ne guda uku do aka ja su to shine ya kafa maka su guda uku na haka wato kullun shi yasa karatun qur'ani hanyar koyon su shine ga ta ga malami amma a rubuta haka yadda aka yi ba za mu iya ganewa ba in malami zai zo fassara shi yasa duk malaman qur'ani sun yadda hanyoyin koyon qur'ani guda uku ne kuma ta farko ita ta farko ce inganci sannan ta biyu sannan ta uku ta karshe banda ita babu wata hanya ba wannan ba hanya ta farko ta koyon qur'ani shine at-talaqqi min fami shaykh wato malami na karantawa kana kallon bakin sa da yake fitar da haruffa idan ya karanta ma gurgudan darasin ya maimaita ma so yadda zaka iya kai kuma ka maimaita a gabansa don ya gyara maka inda kai kuskure inda kai daidai tabbatar da kai wannan ita ce hanya mafi inganci wajen koyon qur'ani daga nan hanya ta biyu ka zo wurin malami ya karanta maka ka ji kana son ka karanta suratul juma'a ya karanta maka daga farko zuwa karshe ya karanta su adadin da zaka iya sai kuma ka tashi ka tafi gida ba tare da ka maimaita a wajensa ba ka je ka yi ta ijtihadin ka wannan ta bi kenan ba ta kai wancan karfi ba dan yanzu nan gurin zaka je gida ila ka tuno abin da ya maka ila wani wurin kai kuskuren ka da haka kuma idan kai kuskure ba mai gyara ka riga ka gama da nan hanya ta uku shi malami ba zai karanta ba yana ya dogara da ka iya tayar da baki sai ce karanta mun kana karantawa shi kuma yana ji inda kai kuskure ya gyara ma inda kai kuskure ya gyara maka to wannan ita ce hanya ta uku banda wannan babu wata hanya ta hudu wajen karatun qur'ani sai ka duba wata hanya kake bi wajen karatun qur'ani dole sai wannan at-talaqqi ita ce hanya duk malaman tajwidin duniya sun yi ittifaki a kanta dan shi kanshi annabi da wannan ya koyi karatun qur'ani malaika jibril aka turo ya karantar da shi har annabi na sauri Allah ce la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayana aka ta annabi dai ne gaggawa ya bari malaika ya kammala sannan shi kuma ya karanta in malaika ya karanta shi kuma sai ya karanta amma in mala'ika jibril da ya faro farkon aya kafin ya kai karshe sai annabi ya tafo farkon ayi Allah ya dakatar da shi yace wala ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma kuma duk ramadanan duniya sai annabi ya zo sai mala'ika jibril ya zo ran annabi sun yi muraja'a na qur'ani wani lokacin mala'ika jibril na karantawa annabi na saurare wani lokacin annabi na karantawa mala'ika jibril na saurare a shekarar da annabi zai bar duniya ba alfahari bane ba ya zo za a ci gyaran sa ya game da malaman da suka san qur'ani za su gyaran sa saboda akwai kalmomi yadda ake bayar da su a karance sabani da kake bayarwa akwai harufa da za a samu masu dangantaka da juna wani lokaci ko makwabtaka da juna a maimakon ka yi wa harafi haraka sai kai masa dauri saboda ya yi kusa da harafi mai dauri wani lokacin a maimakon ka yi masa tafhimi sai kai masa tarkiki saboda ya yi kusanci da harafi mai tarkiki ko a maimakon ka yi masa tarkiki sai kai masa tafhim dan ya yi kusanci da harafi mai abin nan mai tafhimi lokacin da muka je jami'atul islamiyya ajin farko kaga dama yan kullatul qur'an dukkan su hafizai ne amma wani malami da ya zo fara karantar da mu qira'at tunda su kada dama ba za su karantar da kai tajwidi ba suna ganin ka riga ka iya tun a gida ka'ida kawai kenan da ya zo fara koyar da mu qira'at duk hafizai ne fa daga karshe dai sai da ya samu wani extra lesson da yamma dan ya karantar da mu tajwidi tajwidin da waɗansu sun yi sun karantar su ma malamai ne ana ganin shine shekul islam a garinsa kafin yanzu to a shi kawai dan dagaji ne kawai mai ido ne a garin makafi ya ta yawo da bazansa kawai ana ganin cewa ai ba dama ne wani ba wani ba dama kawai ku ne ba ku yi karatu ba ku kamo shi tunda ba sani ba kenan sai ya ta cin karansa ba babbaka to shi yasa ka'ida shi ne kowace sura sai ka ɗauke ta wajen malami har ka sauki baka cewa na yi izu goma wannan na haddace tsaf kuma na iya tajwidi can zan sauki baki ka'idar dole sai ka yi talakki ka'idar kenan at-talaqi yanzu waye ku yake talaqi kafet ba malami bane ba saboda menene ba zai ansa maka tambaya ba ba haka bane ba ba zai ansa maka tambaya ba kuma inda za ku gane talaqi akwai ababen da babu yanda za a yi ka iya su sai ka kalli malami idan za ka yi rawum ko za ka yi ishmam ya za ka yi ka iya ta fuskar kafet dole sai da talakki malami ya faɗa kaji warau muka isma'ul muharraki waqifan bi sautin khafiyyin kulla danin tanawwala kaga rawum shine annutqu bi ba'd al harakati bi sautin yasma'uhu al qarib al mutqi dun al ba'id turti da rabin wasali ba cikakken wasali ba to in baka taba koya ga malami ba ya zaka yi ka faɗi rabin wasali da bakinka bi sautin yasma'uhu al-qarib al-musghi dun al-ba'id da wani sauti wanda ke kusa zai ji amma banda wanda ke nesa duk wanda yake kusa zai ji haraka kai amma wanda ke nesa zai dauka dayawa daure kai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim arrahmanir rahim kaga nan gurin kaji nayi harka arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين duk na yi haraka da wannan da wannan duk za su amma duk wanda ke can nesa ba zai ji ba ihdina siratal mustaqim dauri kenan saboda nan ba a yin raumi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin duk ba raumi anan amma inda aka samu haraka wasanin kasa ko aka samu damma za a iya abin nan sai kuma ishimami wanda shi ba ma sauti ishara ne kawai wal ishmamu itbaqu shifahi wa aida ma yusakkanu la sautun hunaka fa yashala aka sha tabi yace la sautun hunaka fa yashala wato kawai idan ka zo ka daure nunun kana daure ta kuma sai kai ishara da baki wanda ke nuna nunun din nan tana da ramma ne mai kallon ka zai gane wanda ko bai ganka ba zai gane ba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yanzu duk nan gurin kun gani amma wanda yake waje bai san me aka yi wa dariya ba to ya zai ya iya in kasa yake ji amma duk nan kun gani to nan gurin duk karshen da yake akwai bamma bayan an sami harfin mad an samu bamma za a iya yin wannan ga ya'ul maddi kuma baya ga zamma nasta'inu kenan to sai kai abin nan ishimami shine nuni da baki wannan ɗaya daga cikin ishimami kenan akwai ishimami bi ma'ana khaltu harakatin bi haraka ko khaltu harfin bi harfin akhar akwai ishimami wanda ke ɗauka ma'anan cakuɗa harafi da harafi ko cakuɗa haraka da harka cakuɗa haraka da harka wasali da wasali ka zo ka yi furuci da abin da yake ba zamma ba ba kasara ba هو أن تخلط ضمة الفتحة آه الكسرة وتو ليست ضمة خالصة وليست كسرة خالصة جزء الم... جزء الضم مقدم وهو الأقل وجزء الكسرة مؤخر وهو الأكثر فهنا إتمامي كنا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء wa idza qila lahum qila kaga ita ba damma ba ita ba kasra ba qila damma ka fara gabatarwa ita ce yar kaɗan sannan kasar daga karshe ita ce tafi yawa to wannan ishmami kenan wa ghuyidha al-ma' wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil qawmi adh-dhalimin فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل وحيل وغيظ وقيل وقيل وغيظ ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكمل وقيل بإتمام وحيل كما رثى وسيء وسيئت كان راويه أنبلا wa huwa ba'd al-abdin zuwa karshe kamar da imamu shafi to kaga duk wannan sai da malami ga kaga malami in ba malami ya zaka ka iya wannan to kuma akwai sa qur'ani sun mai metu in zaka yi wannan kira ya zaka ka koya ba tare da malami ba ka ta kawai maka wannan sai ka rasa ya aka yi ma aka yi shi sa karin mu ɗauka qur'ani kawai wasa ne kamar yadda mutum zai ɗauki littafin ruwan bagaja kawai ya iya karatu shi kenan ya karatu da rubutu ba haka qur'ani yake ba dole sai ga kaka malami dole sai mutum ya sauke kuma ya bada lokaci sai mutum ya iya wa kana ya'muru bi tahsini sauti bil qur'ani annabi ya kasance yana yana umarni da kyautata sauti a wajen karatun alqur'ani fa yaqulu annabi yake cewa zayyinul qur'ana bi aswatikum fa inna sauta al hasana yazidu al qur'anu husnan yace zayyinul qur'ana bi aswatikum ku kawata qur'ani da sautin ku a ji daɗin su saboda kan ka kyautata sauti idan ka yin sauti mai kyau ko halittan ka baka da sauti mai kyau sai ka gadarwa qur'ani rashin daɗi da dandano amma in kana da sauti mai kyau sai ka ƙara wa qur'ani kyau din kuma ka ga sautin yayi daɗi ana sauraro ana jin daɗi yanzu idan aka zo za a kiyamul lady aka samu ga wani gawartaccen mahaddacin alqur'ani amma ba da sauti mai daɗi sai mutane su gaji amma idan aka samu mai sauti musamman mai tafannun cikin sauti wanda dama halittansa ne wannan sai ya raka a goma sha nawa ma duk baka gaji ba sai a karanta izu biyu ka ji da nishadin ka zayyinul qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasana shi sauti kyakkyawa yazidul qur'ana usnan yana ƙara ma qur'ani kyau din wannan bukhari ya rawaito shi ta'alikan wa abu dawud wa darimi wal hakim وتمام الرا... وتمام الرازي بسندين صحيحين حديث ندي انغنتتي ما ليتي تنبيه انقلب الحديث الاول على بعض الرواة حديث فرقو يا يا جركي تيما waɗansu marwaita farwahu sai suka roto shi bilauzin sai zayyinu aswatakum bil qur'an a maimakon zayyinu qur'ana bi aswatikum ku yi wa qur'ani ado da muryoyinku sai zanto qur'ani shi za a yi masa ado da murya din sai suka jirkita shi ya zanto zayyinu aswatakum bil qur'ani ku kawata sautin ku da alqur'ani sai ya zanto sautin ka zaka yi wa kawa da alqur'ani to wannan sun yi ikilabin riwayan ne ba haka riwayan take ba kun gane ko malai ce huwa khata'un bayyinun riwayatan wa dirayatan wannan kuskure ne a zahiri ta fuskar riwaya hatta ta fuskar abin da hadisin zai karantar in an dauke shi a jirgitan wa man sahahahu fa huwa aghra fil khata'i to ba wanda ma ya fi nutsewa cikin kogin kuskure sama da wanda ya inganta wannan riwayan kuma an gane ko li mukhalafatihi lil riwayat as-sahihah al-mufassirati fil bab saboda kasancewar riwayoyi da suka zo a wannan babi na kawata alqur'ani da sauti wato a wanda suke fassara wannan riwayan bal huwa misalun salihun lil hadith al-maqlub wannan zaka iya kawo shi a matsayin hadith al-maqlub idan kana karanta da masalol hadith idan kai ta'arifin hadisi maqlubi sai ka kawo shi a matsayin misali an gane ko wa bayyana hadha al-ijmal al-ahadith menene wa bayan hadha al-ijmal fil ahadith ad-da'ifa wannan wannan magana da ne ta ji a jumlace a nan bayanin ta filla filla na cikin sulsul ahadith ad-da'ifa jerin hadisi na 5328 Shekul Albani kenan sun dade da yin hidima duk sun rubuta sun ajiye da aka yi sabon littafin sai a baka reference da wanda ya wuce shekara 30 ko 40 baya wa yaqulu inna min ahsani an-nas sautan bil Qur'an alladhi idza sami'tumuhu yaqra hasibtumuhu yakhsha Allah annabi yace yana daga cikin mafiya kyawun sauti wajen Qur'ani mutumin da in kun ji karatunsa za ku kyautata masa da lallai yana tsoron Allah to kaga akwai sautin da zaka yi mutane su fahimci lalle akwai kakala ce akwai wanda zaka yi za su gane halittanka ne kuma su ga cewa kila ma ka rawa da sautin ka ba dan ko dan saboda tasirantuwa da wata aya da ka karanta akwai lokacin da zaka ji ka wuce ayar a cikin karatunta sakon da ayar ke barwa in kana jin larabci sai ya sa ka tasirantu sautin ka ya zama wani iri daban to wannan shine idza hasibtum idza sami'tumuhu hasibtumuhu yakhsha Allah inda za ku saurare shi za ku kyautata masa sallallahu jin tsoron Allah to wannan shi fa kowa kin sauti ba wanda kawai a a kokari yake ko da ba haka ba dai ya burge ko ya kakala sai ka gane idan mutum ya kakala sai ka gane in kana yawan sauraron qur'ani to ba za a cika da buguzun ba da jin karatun wani kace to yau dai kam wannan karatun gaskiya akwai salati daga jin wani karatun ka san cewa kawai kakala kai to shi sa idan ka zo karatun qur'ani sai kai bisa ga tsarinka bisa ga halittanka da Allah maka kai ijtihadin ka je wajen kowane harafi ka bashi hakkin sa shi yasa waɗansu malaman ma suke cewa bid'a ne ka koyi sautin wani malami kamar ka zaɓi wani kati ka koyi sautin sa waɗansu sun zafafa akan wannan musamman ta bakar abu zai suka yi rubuce rubuce akan wannan suka ce ka tsaya akan halittar ka kawai in halittar ka ta sa ka ci karo ka koyi sautin ka ya haɗu da nashi a wani waje ko yanayin karatun ka ya haɗu da nashi a wani waje wannan shikenan dace ne kawai akai wa kana ya'muru bit-taghanni bil-qur'ani annabi yana umarnin a rera alqur'ani abinda ake nufi rerawa kar kai masa karatun jarida ka rera shi rerawa ta yadda da an ji sautin a jire karatun wannan ya sha bamban da wani karatu yace ta'allamu kitaballahi wa ta'ahaduhu ku koyi littafin Allah kuma ku kulla alaka da shi lokaci bayan lokaci shine at-ta'ahud yawan karanta shi lokaci bayan lokaci Allah akalli a kullun ya zanto kana da awa ko rabin awa na Qur'ani ko da baka tsaya ka buɗa ka karanta ba to zaka ji kaset ba alheri ba zaka jawo kanka in ka zanto haka waqtanuhu eh ba karamin alheri ne zaka jawo kanka ba in ka jawo haka in ka zanto haka waqtanuhu wato kuma ku yi riko da shi alqur'ani din wata zannau bihi ku rera shi lokacin da kuke karatu wannan waɗansu masu tangimi suna gafa hujja da wannan amma a dan saboda taganni din sana takalluf ne shi ko taganni na ibada ake so kai fa huwa annabi ce fa wallazi nafsi bi yadihi la huwa ashaddu tafallutan min al-makhadif fil uqali qur'ani shi fi saurin kubucewa sama da raƙumi daga jikin akala wato in ka haddace wani abu baka yawan bibita sa dandanan sai ka ji ya baka wahala wani lokaci ko ka ji ka neme shi ka rasa shi yasa idan kana da haddan qur'ani kullum sai kana mata kiwo sai ka mata da baibaye da sarniki idan ka ta kubuce maka in ba haka ba wata rana sai ka neme ta ka rasa yadda kuma zaka yi shine ka lazunci karatu din ko a cikin sallah ko wajen sallah musamman karatu a cikin sallah kuma a tsakiyar dare na sa qur'ani din ya zauna sosai kuma ka ga zuciya tana wanke haddanka za ka gaskata haddanka idan cikin dare ne sama da rana da rana akwai hayaniya don haka Allah ya ce inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwa kila karatun ya fi zama daram a bakin ka in cikin dare ne kai ka da dakin ka kai ka da shagon ka kai ka da inda kake ka tashi ka rakawo'i ko da guda biyar ko da guda shida ko takwas ko sha daya da karatu mai kyau izu biyu ko izu uku wannan ba karamin alheri bane ba mutum zai samu kuma wannan zai tabbatar maka da tilawar ka kullun ya zanto tana nan kuma in ka tashi yin tilawan qur'ani tun farko kar kai gaggawa ka yi ta mai kwari wadda ko da ka samu matsalar rayuwa ba za ta zube ba shi yasa tsarin karatu na allo na haddace qur'ani din nan a nan ake samun tilawa mai kwari sama da yanzu hanyoyin da muke bi a zamanance na saboda ba mu da lokaci kowa sai dai dauki qur'ani kai tsaye ya haddace da shi amma rubutawa a allo abinda kake tunowa duk karshen sutura ka san ina idan ka tashi haddacewa allan kake haddacewa gaba daya inda kai aini kafa kuma baya inda kai haƙarami inda kai mai duk ka haddace shi karshen kalmar da ke suturan farko ka san ta ka san kuma sutura ta biyu da ina ta tashi amfanin sa wannan kuma shi yasa malaman suke matsawa a tsarin karatun allo kaga mutum ya samu tilawa mai kyau lokacin da muke harda sai mutum ya zo a rubuta ya rubuta rubu'i da kansa bayan ka haddace idan ka ka ba malami kace zan yi hadda dan ka wanke gobe ka dora idan kai faduwa biyu baka da harda faduwa biyu a cikin rubi ba ka da harda ba za a taɓa barin mu wanke allo ba wani idan kai faduwa ɗaya ma wani malamin sai zafafa maka dan me zaka faɗi to kaga na akwai gulumi dai a ciki amma dai dan abin nan da yawa a tabbatar da hadda akwai lokacin da zaka zo ka hadda babu gyara sai malami kuma ya baka tarbi ce karka wanke sai ka sake wa mai ta karatun nan so cikin tarbi abinda ka haddace fa ka maimaita shi so cikin tarbi kaga ai ya zauna kenan to to idan ka haddace Qur'ani a irin wannan tsarin sai ai ta bugawa ko ina sai ka ji ayoyi suna zo maka da sauransu amma idan kai biri-biri shikenan wata matsalar rayuwa ta zo tabbata kai sai ka ka gigice da ka gigice duk sakon da kwakwalwarta ka ta haddace shikenan kuma ya zo ya zube kenan sai ga mutum ba shi ba hafizi ba shi kuma ba gama garin mutane ba rabi da rabi kawai duk rubu'in da zai karanta sai yayi kuskure ai wallahi wannan ba hafizi bane in dai duk rubu'i sai ka fadi kar ma ka ce hafizi ne ka dai lauci a qur'ani kawai ai kan har da karara ko izu ɗaya a jiya tafi ba tangarda to har da ta yi har da ke izu biyu a ji ba tangarda kuma a ko ina cikin qur'anin a samu haka ne ba irin wajen bakara bakara ba araha a sa akwai wuraren da suke araha ne suna da saukin harda akwai kuma wuraren da suke akwai tangarda a ciki eh ka dauko irin daga suratul fatir ka shigo cikin su yasin suwar safati inda suke da wadansu yan gajerun ayoyi kutul kutul din na nan rikicin yake to idan ka gamu da hafizai wanda duk sun san wannan rikicin za su yi maka jarabawa ka gama yawa shi yasa ko musaffa ake irin takarda nan idan aka zo nan wajen da wani ya lissafo ya ga kafin a zo kai na daidai wuri kaza ne sai dauki buta ya tafi kamun ruwa duk dabara ne kafin a dawo an wuce wajen wai barazana wai ya je jidda alwala ba da jidda alwala kaucewa yi ya san me ya a wajen amma wajen surutul bakara da ali imran ba za a gane mai kwarin har da ba surutul bakara da ali imran ai laushi ne dan arha ne sai an shiga cikin wurare su suratul shu'ara su suratul a'raf su wace ce wace ce inda rikici yake da yawa to a nan gurin ne za a gane eh to wani hafizi ne lokacin da muna jami'a duk karshen shekara idan an zo kai duk karshen tam sai an yi wa wanda suke hafizai sai an maka jaraba ta haddan qur'ani a samu tana nan ko ba ta nan yadda ake bada maki a komai haka za a haddan qur'ani to dattijan malamai ne wani ya shekara arba'in yana karantar da qur'ani waɗansu tsofaffin malaman azhar sun karantar har sun gaji qur'anin komai a hardace ke akan su shatibiya din durra ne komai littafin tajwidi komai a hardace duk waƙoƙin da aka yi ilmin qira'at sun haddace shi da ka bayan qur'ani da ka zo ka na tambaya uku zai zai gane in ka hafizi ne ko ba hafizi ne ba wai sai ya kawo maka ko ina ba wata rana zo na zauna yace falan ma ja'ahumul haqqu kawai yayi shiru dan Allah in banda jafa'i mutum ya ce maka falan ma ja'ahumul haqqu kawai yayi shiru cikin agajin Allah da taimakon Allah sai na kamo ta surat Yunus falan ma ja'a mun hakum min indina qalu inna hadha la sihrun mubin qala Musa ataquluna al-hikma lamma ja'akum na ta har aya bakwai ko takwas sai kuma na kare sai kuma sai kuma falan ma ja'a mun hakum kaga ta cikin surat al-qasas kenan falan ma ja'a mun hakum min indina qalu laula utiya misla ma utiya Musa aw lam yakfuru bima utiya Musa min qablu qalu sihrani tazahara ko sahidani tazahara wa qalu inna bi kullin kafirun daga wannan sai ce kuma falan ma ja'ahum bil haqqi kaga duk suna dangantaka da falan ma ja'ahum bil haqqi min idna qalu qutlu abna allazina amanu ma'ahu wa sahyu nisa'ahum wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal wa qala fir'aunu zaruni aqtal musa sai ce tashi kada in dai kai waɗannan duk kai haka zai ce tashi kada in ba hafi zai babu wanda zai wannan haka suke suna da waɗansu wurare da suke kamawa sun san cewa in dai ba hafizi bane ba lalle za a samu tangarda za ka yi inda inda ba na manta musabakan qur'ani ta farko da muka yi a sokoto wani bai yare bai dan ilorin duk sai ya bi farkon kowace sura ta qur'ani ya haddace izu goma ai ya haddace aya goma goma kawai zai shiga ajin masu haddan qur'ani zamanin su kawai za a ce sura kaza yawa mutane ko wannan yayi dan ayoyi guda goma sa a ce kuma sura kaza kai ba dama ne fa sai kawai aka rika kawo masa tsakiya ya sau ɗaya aka kama masa inda ya iya wa yaqulu laysa minna man lam yatajannabi alquran annabi na cewa baya cikin mu wanda baya jeranta qur'ani ko raira alqur'ani ana so ka raira shi alqur'ani mai girma ويقول ما أذن الله لشيء ما أذن ما أذن الله لشيء ما أذن وفي رواية كأذنه لنبي حسن الصوت بالقرآن وفي لفظ حسن الترنم يتجنى بالقرآن يجهر به mun tsaya kan wannan hadisin dan naga lokaci ya riga yayi ko idan mun tashi saboda akwai wani nan wata hashiya da malam yayi mai tsawo kan hadisin baya na laysa minna man lam yataganna bil qur'an akwai dan rikici dangane da inganci ko rashin inganci wadansu sun yi albani raddi albani ya musu raddi na ilimi sosai wanda ya kamata sati mai zuwa sai mu tashi a kansa abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum